أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Abdul Ghani ko kuma Muwaffiquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 33 a cikin karatun wannan littafin muna 25 ga watan rabi'u sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan goma a kanan da bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan sallah ta taɓawuri sallah ta nafila kamar yadda mala ya koro mana bayani ya ce wannan salloli na nafila muna iya kasa su gida biyar da kwai na farko a sunanin ratiba wanda muka yi bayani akan hadisin aisha ko kuma hadisin wannan da muka kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar raka'a guda goma sha biyu a cikin hadisin ya fassara mana a hadisin aisha ta ce manzo Allah yana sallatar raka'o'i guda goma a kowane yini shi wannan sune ake kira da as-sunan ratiba bayan shi da kwai kashi na biyu ya ce shi ne yin wutir shi kuma wannan wutir yana ɗaya daga cikin abin da abu hurairu yake ce mana wasiyar da masoyin shi yi mai manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa allah ana illa wa an wutir au kama fara ya ce kadda in yi barci har sai na yi wutir mun yi dogon bayani akan wanne yahi ka jinkirta ka yi shi farkon dare ko kuma ka jinkirta zuwa tsakiyar dare ko kuma zuwa ƙarshen dare sai nau'i na uku shine at-taqawwul mutlaq shine nafiloli wanda zaka yi kurum bila adadin lokacin da kaga dama in kai arwalla kai nafilar ka ko kuma ayini kurum ka dauka kai ta sallolin ka ko kuma daddar kai ta sallolin ka bila adadin kashi na hudu shine malam ya kasa mana yake cewa wanda aka sannanta maka haduwa a cikin jama'a sallah ce ta nafila amma dai an sannanta a yi su a cikin jama'a shine ya kasa maka su gida uku ake cewa da kwai sallar tarawi kaga ai ana yin ta a cikin jama'a wadda sallar da ake yi bayan sallar isha'i a cikin watan ramadan sannan kuma da kwai sallar roƙon ruwa sannan sallar roƙon ruwa sannan sallah ta sujudu tilawa kuma da kwai sallah ta kisbewar wata ko kuma kisbewar rana wannan su ne wanda ake yin sa a cikin jama'a wanda malam ya kawo mana bayani akan abubuwan da suka wannan kuma sannan ya biyo baya da bayani akan lokuta wanda aka yi hani a yi sallah a cikinsu mun yi dogon bayani a ciki kuma muna fata abinda muka karanta ya kasance mana shaida a gobe kiyama kuma mu aiki da shi sai babi na gama da yake cewa babu al'imama wannan babi ne wanda zai maka bayani akan limanci waye ya cancanta ya yi limanci menene ladubba na limanci da sauransu malam sai ya bude mana da hadisi yake cewa rawa abu mas'ud al-badri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi azza wa jalla fa in kanu fi qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijra wala ya'ummanna ar-rajula fi baytihi wala fi sultanihi wala yujlasu ala takrimatihi illa bi ithnihi وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن القراءة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم ina tunanin mu tsaya daga nan ka ashe lokaci ya mana da lokacin malaiki cewa an rawaito daga abi mas'udin badari abi mas'ud wanda ya halarci yakin badar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce mi ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi azza wa jalla wanda zai limanci mutane ya jagorance su wurin sallah shine mafi har da alkur'ani daga cikinsu fa'in kanu fil qira'ati sawa'an idan ya kasance dukkan su har da su guda ɗaya ce fa'alamuhum bis sunna to wanda yi sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai limanci wannan jama'a fa'in kanu fis sunnati sawa'an idan ya kasance sanin sunnar su daidai wa daidai yake da junansu fa aqdamuhum hijira wanda ya gabaci yin hijira wala ya ummanna ar-rajula ar-rajulu fi baitihi kada wani ya limanci wani mutum a gidan shi bako ya zo gidan mai gida ya limance shi sallah wala fi sultanihi ko kuma a inda yake iko a wannan wurin wala yajlisu ala takrimatihi kuma kadda ya zamna a wurin da ake girmama shi ko wurin zaman shi wanda ake girmama shi ko wurin zama wanda aka kebance mai gida kadai yake zama a wurin yace kadda wani bako ya zo gidan wane zamna a wannan wurin yace illa bi iznihi sai dai idan mai gidan ya bashi izini ya limance shi ko kuma mai gari ya ba da izini a wani bako ya zo ya limance su ko kuma ya zamna akan inda ake girmama shi ko wurin zaman shi wanda ya saba zama yake cewa qala li malik bin al-huwairis manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi wa malik bin huwairis wa sahibihi da abokin shi wanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza hadarat as-salatu idan lokacin sallah ya gabato falyu'azzin ahdukuma dayan ku yayi kiran sallah wala ya ummakuma akbarukuma wanda yayi ku shekaru sai ya jagorance ku sallah maliki cewa wa kanat qira'atuhuma mutaqariba wa innan mutanen guda biyu malik bin al-huwairis da abokin shi karatun da suka dauka gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai wa daidai yake sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi kwana takwas manzon Allah ya karrama su sun amshi musulunci kuma ya karantar da su abinda Allah ya ba da damar ya sakaranta abin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce to idan sallah ta zo ya ummu kuma akbar kuma wanda ya yi shekaru sai ya jagorance ku sallah za mu zo za mu fassara ko za mu bayyana abin da za mu iya zaƙulawa ƙarƙashin hadisin mala ya ce wala ta sihu salatu khalfa man salatuhu fasida sallah ba ta inganta a bayan wanda sallar shi lalatacciyar sallah ce limaminku ya zo yana da wata matsala ko yana da hadasi ko ya juya alƙibla ko kuma yana da najasa ko kuma wani abu makamancin haka sai ya yi sallah ai mun san sallar shi shi a lalace take sallar shi ba karɓaɓɓa wace ba to kai ma a matsayinka na mamu bayan ka riga ya ka sani wannan limamin naku ya yi hadasi ko ya zo da janaba ko kuma wani abu makamancin haka sallar shi lalatar ta ce to kai ma bai kamata ba ka bi bayan shi ba sallah ba za mu zo za mu yi bayani akan haka ya ce illa liman ya'al illa liman ya'lamu illa liman ya'lamu bi hadathin bi hadathi nafsihi sai dai game da limamin da ya sani lalle shi yana da hadasi walam ya'lamhu al-ma'mum mamu bi san ba da wannan limamin yana da hadasi ba idan ya kasance limamin ku yana da hadasi ya zo ko ya manta ana ta jiran shi yayi retar in sallah yana da hadasi ko yana tunanin yana da arwalla ashe arwallar ta lalace ya shigo ya yi sallah sai bayan ya sallame sai ya tuno ashe shi alwallar shi ta warware wannan mamu sun sha da sallarsa amma dai limami wajibi ne ya sake sallah haka da zai kasance ko limamin yana tsakiyar sallah sai ya tuno ashe shi bai da arwalla ko ashe janaba gare shi to abin da ya hi dacewa ya janyo wani ya ci gaba da sallah shi sallah shi ta lalace sallan mamu ba ta lalace ba ci gaba za a yi da sallah shi ne malin yake cewa idan dai limamin ya sani su mamu ba sani ba to sallah ta riga yi ta tabbatu sallan mamu yake cewa fa innahu yu'idu wahdahu shi limamin zai koma ya sake sallah shi kadai wala tasihu khalfa tariki rukuni kuma sallah bata ingantuwa ga wanda limamin shi ya bar wanda daga cikin rukuni ɗaya daga cikin rukuni ko ruku'i ko sujudi ko kuma tsayuwa ko wani an makamancin haka yake cewa illa imam hayyi sai dai idan ya kasance limamin ku ne na unguwa ko kuma limamin ku ne na gari wannan idan ya bar wani rukuni misalin tsayuwa limamin ya gaza yake cewa to wannan sallah ta ingantu a mazhabin hanabila za mu yi bayani aka haka yake cewa idza sallah jalisan misalin shi limamin ku kamar limamin masallacin ku shine kadai limamin ku ko ba wanda ya kai shi yazo yayi sallah a na ya bar rukunin tsayuwa yake cewa to sallah a mazhabin hanabila sallah shi tayi kuma za ku yi sallah a zamne afwan yake cewa limamin ku idan ya kasance limamin masallacin ku ne ko limamin garin ku ne yake cewa idan ya bar rukuni sai sallah shi ta inganta yace idza salla jalisan kaman misalin yayi sallah a zamne mamun shi kuma suna tsaye yace limaradun yurja bur'uhu sami da wata cuta da take bibiyar wannan limamin naku amma dai ana kyauta zaton wannan cutar za ta warke kenan za ya dawo ya ringa sallah a tsaye yake cewa fa innahum yusalluna wara'ahu julusan mamun shi za su yi sallah a bayan shi suna zamnannu yanda ya zamna su ma haka za su zamna illa an yabtadi'aha qa'iman sai dai idan ya kasance limamin ya zo ya kabarta sallah mamun shi da shi in dukkan su a tsaye yake cewa summa ya'tal sannan rashin lahiya ta kama shi ko cikin shi ya ɗarmi sai ya zamna idan ya zamna yake cewa a wannan halin fa yajlis shi limami za ya zamna fa innahum ya'timuna wara'ahu qiyaman su ma mu za su cika sallar su a tsaye kenan limami a zamne amma dai ma mu a tsaye zamu ga dalilai akan haka manzo Allah an yi kwata mace haka yace wala tasihu imamatul mar'a baya halatta ko sallan mace idan ta jagorance ku ta limance ku sallah ba ta ingantuwa yace wa man bihi salsalul salisul bau da wanda yake da yayyan mutsari ya ce wal ummi allazi la yuhsinul fatiha da bobawa wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba bai iya karanta bai iya daidaita ko ya inganta suratul fatiha aw ya khillu bi harfin minha ko kuma ya ringa kuskure ko ya ringa cinye wani harafi daga cikin harafin suratul fatiha illa bi mithlihim sai dai ya jagoranci kwatankwacin shi wanda su ma su iya karatun ba ko kuma idan ya gajance mai salsalul baul ne mai salisul baul ne mai yayyan mutsari ne ya jagoranci ko ya limanci kwatankwacin shi ita ma mace ta limanci kwatankwacinta zan mu tsaya daga nan kenan mu sharhi insha Allah inda sauran lokaci sai mu yi da babar malai ke cewa wannan babe ne wanda yake maka bayani akan limanci a wurin sallah shi kuma limanci jagoranci ne wanda idan aka ce za a yi jagorancin wanda zai kai ku zuwa ga ubangijinku to labudda a tsaya a tantance a samun mutum mai nutsuwa a samun mutum makarancin alkur'ani idan ba a samun ba a biyo kasa kasa kasa kasa har ya kasance dai shi dai yahi kowa a cikin wanda suke suke suke mamu ko wanda suke zabuwa masallacin sallah yahi su dukkan su karatu idan yana bukatar na farko dai a ce yana da nutsuwa wanda ko ina aka gan shi ko yana iya barin wa'ansu almubahat wa'ansu abu wanda suke halaka sabida nuni ko kuma sabida kyahuce ko wani abu makamancin haka shine malam ya bude mana wannan babin da hadisin abdullahi da hadisin abu mas'ud al-badari wanda ya halarci yakin badar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana ce mana ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah wanda zai limanci mutane a ko'ina suka samu kansu idan za su yi sallah shine ana dibawa wanda ya yi su har da alkur'ani idan ka koma malaman hadisi dukkan sun ta yi akra'uhum ai ahfazuhum wanda ya yi har da alkur'ani shine ake gabatarwa ya limanci mutane sallah duk da wannan idan muka koma kan mazhabinmu ko mazahib na malamai wanda muka yarda da su zan mu gani hanabila sun yi amfani da zahirin hadisan shine kurum idan an zo za a leƙa wane ne ya yi kowanne harda idan kuma muka koma mazhabinmu na malikiya zan mu gani malaman malikiya sun awwala suka ce a'a ai aqra'uhum ai afqahuhum wanda yi su sanin addini shi za a jagorantar da ya jagoranci mutane sallah sun kawo hujja malikiya akan ai ita sallah tana da rukunai tana da sunnoni tana da mustahabbai tana da wajibai tana da kaza tana da kaza to idan ya kasance kurum tsuran alkur'ani ya sani yaya za a yi daidaita in sallar ta lalace mai ya za a yi daidaita sallar shi suka ta yi akan wannan ai afqahuhum wanda yi su sanin fiqhu kuma suke bayani suke cewa idan ka dauki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kan hadisin Abdullah bin Mas'ud yace manzo Allah yana karantar da mu aya goma goma yace ban mu huce aya goma nan har sai mun harrace ta mun fahimci ina ta sa gaba kuma mun yi aiki da ita sannan mu zo a ƙara mana wata aya goma kaga wannan shi ke nuna maka fikihun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an ce wanda yayi harda wanda yayi sanin wannan ayoyin da aka karanta mai ko ayoyin da ya harda ce yayi sanin ma'anarsu kaga wannan idan muka dauka zamu gani muna iya rinjayar da mazhabin malikiya a cikin alkashin wannan hadisin aqra'uhum ay afqahuhum wanda yayi sanin fikihu shi kuma yiwuwa ka samu wannan fikihun mafi yawa sai ka samu wanda yana da gaggari maharda ya san sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san alkur'ani idan ka dauka ne ma'ana ta hihutarwa idan ka dauke shi afqahuhum mafi sanin fikihu da Allah zai kaddara a ce wani kurum gardi ne ya tai har da qur'ani kadai gare shi sai ga wani nan yana da iziyi talatin amma dai ya karanci iziya ishmawi risala wannan shi yayi cancanta a kaddama kalkashin mazhabin malikiya kuma haka da Allah zai kaddara a ce wannan shi qur'anin kadai ya sani shi kuma wannan ya san ilimin fikihu bai kai wancan ba har da ba ya san sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sallah idan an shigo sallah hitar kici wannan maharata alkur'anin zai iya gyara sallah ko zai iya gyara ta ba ka gani wanda ya yi sanin fiƙihu shi ne aula da ya gyara muku sallah idan an samu wani akasi a cikin sallah ga wannan babin sahau babi ne mai zaman kanshi wanda ba wani mazhabi ba sai sun yi rubutu akan babi ne mustaqil babi ne mai zaman kanshi wajibi ne ga mai sallah ya kasance sai dai idan muka dauka muna iya hada dukkan su mazahibi za a wannan lokacin ya kasance wanda za a gabatar da sallah ya kasance yana da ɗaya yana da har da alƙur'ani kuma ya kasance an bibiye shi ya san ƙabli da ba'adin sallah rukunanta in na rasa kaza kaza za in yi in na zo da kaza sallata ta lalace in na yi kaza sallata tana nan amma dai ga abin da zai yi in gyara sallata bayan mun yi babu sahawi mun yi bayani a kan shi insha Allah idan wannan mazhabin hanabila shine kurmu wanda zai jagoranci mutane sallah ko wanda zai limanci mutane sallah shine wanda yayi sanin alqur'ani shi sanya idan ka koma can saudiya da yake mazhabin hanabila suke bi zaka samu kurmu wani in ba maharcin alqur'ani bane ba baya yiwa yazo ya limanci mutane sallah a kowane masallaci wallahu ta'ala a'lam shine malam nan ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aqra'uhum ma'ana aqra'uhum wurin malaman hadisi shine ahfazuhum kuma haka alƙashin mazhabin hanabila shine wanda yi har da alqur'ani shi za a gabatar da sallah amma dai mazhabin malikiya shine wanda yi sanin fiqhu shi kuma sanin fiqhun yana tare da har da alqur'ani yana tare da sanin alqur'ani yana tare da sanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa in kanu fil qira'ati sawa idan ya kasance harkarsu ta alkur'ani dukkansu ɗaya take da shi da ɗan'uwan shi misalin masallacin an zo ana takara aka ce gawa na gawa na gawa ne wanda dukkansu mahardata ne kuma muna so mu ayyana ɗaya daga cikinsu ya kasance limamu ratibi na wannan masallacin yake cewa to ya aka leka dukkansu wuri ɗaya suka yi karatu dukkansu mahardata alkur'ani ne yake cewa to abinda za a yi fa'alamuhum bis sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a leka a gani waye yayi sanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance dukkan su har da umratul fiqh umratul ahkam sai gare su ko kuma a dukkan su 40 nawawiyya gare su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to sai a kaddama wanda ya riga ya hijira yake cewa fa in kanu fi sunnati sawa idan ya kasance sanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne dukkan irinsu waɗanda ake so a rashaha ko a baiwa limancin nan ya ce sai a leƙa fa'aƙdamuhum hijira wanda ya gabaci hijira daga garin makazawa garin madina saboda wanda ya gabaci hijira ya yi ka sanin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama saboda zamantakewa da kusanci na manza Allah sallallahu alaihi wasallama a waccan riwaya ya kawo mana fa aqdamuhum islaman wanda ya rigayi ya musulunta sannan ya kawo fa aqdamuhum sinnan wanda ya yi shekaru shi za a gabatar wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gindaya mana sharadi na limanci kenan na harko ya kasance wanda ya yi sanin alkur'ani da fikihu sannan idan ya kasance wanda wa'inda ake so a sanya limancin nan kowanne gwalgwadon abin da ya sani na alkur'ani da fiƙihu gwalgwadon shi ma ɗan uwanshi abin da ya sani sai a leƙa wa ya sanin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ɗaya ne sanin sunna su sai a leƙa a gani waye ya yi gabaci wurin shiga musulunci da Allah ya kaddara dukkansu a cikin musulunci aka aihe su kenan sai a leƙa a gani waye ya yi shekaru wannan afon sai a leƙa a gani waye ya yi ya gabace yin hijira idan an leƙa ko kuma aka samu rana ɗaya suka zo garin madina sai a leƙa a gani waye ya yi shekaru saboda ita ma shekara tana da wata miza idan za a ce wane ya baka shekara biyar a rayuwa to ya riga ya kawo da ibada shekara biyar a ganin tilas ka girmama shi ka tabbatar lalle yana da wata sabiƙa a gabanka a cikin wannan addinin da musulunci ci sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yake umurtar mu mu yi kokarin girmama na gaba da mu wannan ba don komi ba saboda ya aiwatar ko ya kaddamar wa ubangiji wani abu wanda kai baka kaddamar da shi ba adadin kwanukan da kai kake yi wa ibada shi wannan ya rigaye ka ya yi ta Allah ya kaddara ma a ce ibada shi dukkan ta da ya kalkashin karantawar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nisan naku ba kusa bane ba nisan yana da nisa misali a ce shekara 20 ya baka yanzu ai ka ki girmama wanda tsankaninku ibada shekara 20 yake cewa ci gaba da hadisin yake cewa wala ya ummannar rajula fi baitihi wata riwaya yake cewa wala ya ummur rajula rajulur rajula fi baitihi yake cewa kadda wani mutum ya zo gidan wani ya ce zai limance shi a cikin gidan shi yana da gida ya gayyaci jama'a sai a ce a cikin ayi a cikin limaman da kwai limamin babban masallaci ko limamin limamin gari a ciki yake cewa to baya halatta wannan limamin na gari ko babban limamin nan ya limance shi sallah a cikin gidan shi saboda nan mallakin shi ne nan hurumin shi ne nan nan ne inda yake zartar da hukuncin shi nan ne masarautar shi bai kamata ba wani ya lebo ba ya ce zai limance shi sallah sai manzo Allah yake cewa illa bi iznihi sai dai idan ya bashi izini misalin kana jin yaunin shi ko kuma malamin ka ne ko kuma mai gidanka ne ya zo kuma kana kyauta zaton ya hika karatu alqur'ani to wannan halin yake ce to akramaka Allah ku shiga gaba amma ni idan ya zo gidanka bai da hurumin haka koda ya hika karatu sannan yake cewa wala fi sultanihi haka mai gari baya baya yiwa wani bako ya zo a matsayinka na mai gari ko na jagoran al'umma wani ya ƙetaro ya zo ya yi sallah ko ya limanci mutane a cikin garinka illa bi iznihi sai dai idan mai garin ya ba da dama misalin kamar sarki idan ya zo wani baya zauwa a cikin garin shi ce a bari ya jagoranci mutane sallah sai dai idan sarkin ya ba da ya ba da hurbi shi sanya da kwai malaman da suke wasa amma matsalar suke cewa baya halatta ya kasance za a ayyana limami ba tare da sanin as-sultan ba shi jagora ko kuma jagora na al'umma a cikin garin shi sanya idan muka leka zan magani daga cikin al'adunmu bayuwa idan aka ce za a nada limami a ce babu labarin ko sarki bai da labari abin da ake wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bawa shi jagora girman shi idan za a ayyana a zo a wani yana da labari dalilin haka malamai suke cewa dalilin ai banzan Allah ya ce kadda wani ya ketaro ya zo wurin wanda yake jagoranta inda a ce misalin wani yana da ma'aikata ma'aikatar tashi ce bai kamata ba wani ya ketaro ya yi limanci a wurin ba in ba da izinin mai wurin ba kaga ainihin sultanuhu ne wurin shi ne wanda shi yake da iko ana misalin wane yana da shago a nan bakin shago ake yin sallah to wani bai da hurumin ya limanci mutane sallah in ba da izinin ba mai shagon ba ga wannan shine walafi sultanihi ko kuma a wurin da yake da iko a wurin bai kamata ba wani ya ketaro yayi limanci illa bi iznihi sai dai da izinin shi yake cewa wala yajlisu ala takrimatihi kuma kadde zamuna a inda ake girmama shi misali a cikin gidan shi ko kuma a masarautar shi ko kuma a wurin aikin shi shine mai wurin a ce da kai wani wuri wanda aka ware wannan wurin zaman shi ne wani bai da hurumin ya zo ya zamna a wannan wurin illa bi iznihi sai dai idan wannan mai wurin ya ba da izini haka a cikin gidanka wurin da kake shakatawa ko kake sai iska bai kamata ba wani ya ketaro ba ya zo ya zamna a wannan wurin wani yana daga cikin haƙƙi namiji a gun matan shi su kiyaye wurin da mai gida yake zama wannan yana ɗaya daga cikin umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadda ta yarda wani nata ne ko nashi ne idan ya zo ya zamna a wannan wurin kide su koma ƙauye ɗaya saboda da Allah zai kaddara shi mai gidan ya shigo ran shi bai yi daɗi ba kaga abu ne wanda aka yi aka saba aka saba wa sunna a ƙarƙashin shi kinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni kadda wurin da ake girmama ko wurin da ake girmama mai gida ko wurin zaman shi wanda aka ware wurin karamcin shi ne wurin zartar da hukuncin shi ne wani ya ketaro ya zo ya zamna wannan haramun ne sai dai idan ya ba da izini shi sanya a ka'ida idan mutum ya zo ko bako ya zo kadda ya zamna har sai mai gida ya ce mai zamna mana in ya ce mai nan za ka zamna in ya ce mai nan za ka zamna duk inda aka ce maka zamna sai ka zamna kadda ka ta yi gurum da ka shigo gurum ka samu wuri ka zamna saboda ka aje wurin da ake girmama mai gidan ne a wurin kai ka zo ka zamna wallahu ta'ala ya alam wani hadisi imam muslim ya kawo shi sai mala yake cewa wa qala li malik bin al-huwairis wa sahibi manzo Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake hadi wa malik bin al-huwairis da abokin shi wanda suka yi tattaki daga ƙauyensu zuwa gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba don komi ba don su karanci wannan addinin namu na musulunci da suka zo gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun yi kwana takwas suka ji ba sa iya zama a garin madina an bar iyali an bar ɗiya an bar kasuwanci suka ce manzan Allah za mu koma gida a lokacin nan daga wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sai ke ce musu iza hadaratis salat idan lokacin sallah ya shiga ko ya gabato falyu'azzin ahdakum dayan ku yayi kiran sallah ku zabi ɗaya daga cikin ku wani ke yayi kiran sallah salatul isha yayi kiran sallah yake cewa wala ya ummukuma akbarukuma wanda ya hiku shekaru sai ya limance ku sallah malam sai kawo mana dalilin me ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babban ku wanda yayi shekaru shi zai limance ku sallah yake cewa kana taqira'atuhuma mutaqariba karatun su daidai wa daidai ne sabida me sabida tare suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam busan komi ba aka karantar da su tsawon kwana takwas abinda wannan ya sani shine abinda wannan ya sani shi sanya manzo Allah bai bambance ba yace musu wanda yayi karatu ba a'a sai yace musu wanda yayi shekaru ya limance ku sallah idan ka ɗauki wannan hadisin wannan hadisin imamu muslim shi ma ya kawo shi idan ka koma sharhun nawawi zaka gani nan manzan afwan imamu bukhari haka shi ma musulmin ya kawo shi yake cewa nan hadisi na harko manzan allah bi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba akan ko riwayar da mala ya kawo a cikin ta manzan allah bai ce ba wanda ya yi shekaru ya limance ku ba sai malahi ya kawo mana wata riwaya wadda imamul bukhari da muslim suka kawo akan wanda ya yi ku shekaru ya limance ku kaga idan aka samu sharaɗin karatu dukkan ɗaya sunna dukkan su ɗaya shiga musulunci ɗaya sai a leƙa a ga waye ya yi shekaru kaga wannan hadisin shi yake karantar da mu ana leƙa shekaru ana girmama wanda ya yi shekaru a gabatar da shi wurin limanci akan wanda yake ƙasa da wanda yake da shekaru mu koma kan ƙissa ta amrubini salma amrubini salma yaro ne dan shekara shidda a wata riwaya aka ce shekarar shi bakwai lokacin da yake bada labarin abin da ya wakana amrubini salma mi ya wakana yana ƙauyensu ƙauyensu kan hanya yake idan musulmai masu gittawa suka huto daga garin makka za su sai madina ko daga madina za su sai makka yana saurara su suna karanta alkur'ani kuma yana har da cewa amma dai bai musulunta ba iyayen shi musulunta ɗin ƙabilarsu ba su musulunta ba miyawa kana da amrubin salma kullum idan an gitta sai ya tambaya mi gare ku mi kuka shi a karanta mi ayoyin Allah sai ya hardace iyayen shi suka ce a a ku tsaya mu gani ayi fatahu makka in kahure suka yi rinjaye sai mu tsaya tare da su in manzon Allah yayi rinjaye to a wannan halin sai mu mai kauya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun sai ina gaskiya take kai tsaye lokacin da aka zo amal fatah shekarar da aka bude garin makka kabilar shi dukkansu suka garzaya suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a suka shiga cikin musulunci manzo Allah sai ya ce musu fal ya ummukum aqra'ukum likitabillahi wanda zai limance ku wanda yi ku sanin alqur'ani ne aka ce amru bin salma ya ce suka wanga suka wanga suka gani ba wanda yi sanin alqur'ani in ba ni ba ni kuma a lokacin nan ina dan shekara 6 ko 7 ya ce kurin babana sai ya ce to shiga amurbin salma shiga ka liwance musalla shi ne yake ba da labari yake cewa idan ya yi sujada duwawun shi sai su kwari saboda ɗan gajeren ridaɗi ne gare shi ya ce hau wata rana wata mata a ƙarshen sau ta ce don allah don annabi ku kiyaye ku suturce wannan limamin namun wanda ya shi al'aurar shi saboda idan ya yi bayan shi kurum sai kwari kaga irin hali na na kunci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi yake cewa sai aka zo aka yi shawara aka ce to ya za a yi sai aka yi mamume suka yi shawara suka ce to abin da ya dace a haɗa kuɗi a mai doguwar riga wanda zai ringa limantar masalla da ita ya ce aka haɗa kuɗi mai biye ilimi mai dirhami dinare rabin kowa ya haɗa nashi aka ce aka sawo wa amrubin salma yana ɗan shekara shidda ko bakwai aka samo mai doguwar riga wadda zai ringa limanta sa sallah ya ce wallahi ban taɓa jin daɗi a rayuwata ba ya ce bayan ranar da muka shiga musulunci sai wannan ranar da aka mini kyautar riga dalilin in ringa shagorantar mutane sallah ka gani wannan ba karan ba wannan da kwai kyautar da aka maka kai kanka zanka shi iya daɗi ta wuce lissafi shine daga cikin labarin da Amr bin Salma yake bada labari yace dalilin wannan matar sai aka hada kudi aka yi mini rigar da da aka bani ita ban taba jin daɗi ba kamar in ba ranar da na shiga musulunci ba shine nan malam ya bayyana mana yake bayyana mana lalle mafi wanda yi ku shiga wanda yi ku shekaru a cikin a cikin bayan wannan an leka wannan sharuɗɗuka za a leka wanda yi wanda yi ku shekaru amma dai idan aka samu wanda yi ku karanta alkur'ani kenan shi shi zai jagorance ku da gaskiya faɗa mafi rinjaye shine wanda ya yi ba karanta alkur'ani kadai ba ya kasance wanda zai jagorance ku sallar ya san fiqhu ya san hukumce hukumcen sallah ya san kurkunnan sallah ya san wajiban sallah ya san yadda ya kamata shi sanya idan ka ɗauka al'adar ma a garin nan idan za a ayyana mutum limami sai a kiraye shi a ce mai to idan sallah ta yi kaza ta yi kaza me ya kamata ka ya za a yi ka gyara sallar ka in ka san wannan falillahi alhamdu sai a ce maka to ka tahi ka shirya za a yi maka limanci wannan ya kasance shine mai iyari wannan kuma shine gaskiya faɗa mafi rinjaye bangaren mazhabin malikiya iya fahimtar su da suka yi su kuma hanabila sun ɗauki zahirin hadisin kurum wanda ya har da alkur'ani shine wanda zai limanci mutane sallah sai ka ƙarawa faɗarsu ado kenan ba har da alkur'anin kadai ba ya kasance ya san me sallah ya san hukunce hukuncen sallah haka kuma ƙari a same shi kuma yana da natsuwa yana da hankalin da ko yana da natsuwar da zai iya limantar mutane sallah saboda jagoranci ne ita ma wani yauni ne aka dora ne aka dora wa wannan limamin wanda zai ba shi damar wa'ansu abu wanda suke halaka yin shi ne tilas ya kame a kansu saboda idan an gan shi yana yi to shine harkon wanda za a tuguma shi kuma inda wani ne wanda ba limamin ba idan ya ta ya aikata ba wanda zai kula da shi ba wanda zai damu da shi amma dai shi a matsayin shi na limami idan ya aikata su hasali abu ne wanda yake halak shi zai kasance abin tuguma abin iziri game da shi wallahu ta'ala ala sai malam ya ci gaba da mana bayani yake cewa wala tasihhu salata khalfa man salatuhu batila fasida yake cewa baya halatta ko sallah ba ta ingantuwa a bayan wanda sallah shi lalatacciyar sallah ce kamar misalin wanda zai zo shi ne wai limani ya zo bai yi arwalla ba kuma ya sani bai yi arwalla ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana la yaqbalu Allahu salata la yaqbalu Allahu salata salatan bi ghairi wudu'in au kama qala yake cewa Allah baya karɓar sallar wanda bai yi arwalla ba kaga wanda bai yi ba arwalla ba ba shi ba samun ba samun ko ba shi ba ingantuwar sallar shi to haka kai ma a matsayinka na mamu idan ka yi sallah ka sani wannan nan bai yi da arwalla ko kuma an sani wannan nan yana sallah ba arwalla to da kai da shi in sallah ku dukkan su dukkan ku sallah ce wadda take batila ko kuma sallah ce wadda take fasida a mazhabin hanabila kamar misalin wani shehu wanda zai ce a shi an yaye mai yin arwalla idan za a yi sallah kullum cikin tsarki yake yi kuma kai ka sani kai a hankalce ba a yiwa a ce mutum ya zauna da tsarki gashi nan yana bin yallan shi yana kaza yana kaza yana kaza ga bukatu wanda ubangiji ya dora wa dan adam wanda tilasta sai ya yi su kuma idan ya yi su sallah ta arwalla ko tsarki ya riga ya warware kuma kana kallo an yi hakan kuma a zo a yi sallah da kai da shi in dukkan ku ba ku da sallah ko kuma ya kasance ya yi arwalla ya yi sallah tsirara kuma kai a matsayinka na ma'amu a ga sallar shi wannan lalatatta ce duk wanda ya yi sallah ba shi da bai suturce al'aurar shi ba ba shi da sallah sallah ce wadda take fasida haka ko kuma ya kasance ko kuma ya kasance ya juya alƙiblar shi ko da kai a matsayinka na mamu ka fuskanci alƙibla shi da ya zo ya kalla haka a matsayin shi na limaminka kai kuma ya kalla alƙibla a matsayin kai mamu ne idan kai sallah bayan shi to wannan sallar ka ba ingantatta ba ce ba hasali shi ma sallashi ba ingantatta ba ce ba ko kuma ya zo da wani abu wanda suke cikin muftilatu salatu wanda suke warware wa mutum sallah to da kai da shi in dukkan ku sallah ku a lalace take kaga idan ka dauki wannan maganar da malam ya kawo la tasihu salata khalfa man salatuhu fasida ya ka dauke shi mafhumul mukhalafa kenan tasihu salata man salatuhu sahiha sallah ta inganta ga wanda limamin ka ya cika rukunnan sallah ya cika dukkan sharuɗan sallah kai ma mamun sallar ka ta inganta shi sanya malaman fiƙi suke da wata ƙa'ida suke cewa kullum man sahat salatuhu li nafsihi sahat salatuhu li ghairihi duk wanda yayi sallah idan yayi sallah a matsayin shi na shi kadai sallar shi ingantatta ce wani mamu ko wa'ansu mamu ne suka bi bayan shi to su ma sallar su ingantatta ce in dai sallar ka ingantatta ce to su ma sallar su ingantatta ce shi sanya akan wannan mas'alar suka kawo suke cewa a mazhabin ahlus sunna wanda yake fasiki limamin kudi amma dai fasiki shin idan kai sallah a bayan shi sallaka ingantatta ce ko sallaka ba ingantatta ba ce ba suka ce he mu yi kiyasi akan wannan ka'idar duk wanda zai yi sallah a karan kanshi ubangiji ya karba to kai ma idan ka bi shi a matsayin ka na mamu sallaka ingantatta ce misalin wani mashayin giya in dai ba a cikin su bane ba ya yi maka limanci to sallaka dukkan ko ingantatta ce haka mazinaci haka wanda yake duk dai wani fasiki dai sallaka idan yayi sallah ka bi shi to sallah ingantatta ce sai dai aula idan dai da kai wanda ya yi shi to ya limance ku sallah saboda gudun shubha amma dai dukkan wanda ya limance ku sallah to sallah sallan mutum da yace shine mushriki ko kuma dan bid'a wanda bid'ar shi take isar da shi zuwa ga shirka wannan sallah a bayan su idan kai sallah ka lalatatta ce baka da sallah ka riga ya ka tabbatar wannan nan dan bid'a ne kuma a cikin bid'a shi har ya kai yana bugon kasa da shi da mushriki me bambancin su ga haramun ne qat'an ka bi shi sallah duk wanda ka san yana wa'ansu abubuwa wanda suke ahala shi zuwa ga shirka to wannan mutumin haramun ne ka bi shi sallah idan ka bi shi sallah da kai da shi in dukan ku baku da sallah ka ga kalkashin wannan ka'ida kullu man sahhat salatuhu li nafsihi sahhat salatuhu li ghairihi to shi a karan kanshi idan yayi sallah ba ingantatta bace ba ubangiji baya karba to dan haka kai ma idan ka bi shi sallah ba ta ingantuwa a gare ka sai dai idan ya kasance ka bi shi ne akan baka sani ba shi kuma wannan rabbana la tu la yukallifu Allahu nafsan illa wusa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma dai idan ka sani to haramun ne kuma gudun shubha nake gani mutun ya nisanci irin wannan masallatayyan ya tahi yi sallah wurin wanda ya yarda da aqidar su diddan diddan yana da yaqinin insha Allah ubangiji za ya karɓi sallar shi saboda wa manin taqashshub hal faqad istabra'a li dinihi wa irdihi a cikin shubha ake to ka nisan ta kanka da ka nisantar da kanka da wannan shubha shine aula da ka tai ka fada cikin shubha kai kanka baka san baya hukuncin sallar ka ba take ba wallahu ta'ala a'lam gaskiya wajibi ne ga ahlus sunna ya ringa tsantsanin irin wannan mutanen ko tsantsanin sallah a gumbar nan mutanen amma dai in bayan da mutum ya iya wannan mutum kai ka kyautata zato gun wanda kake sallah a bayan nashi saboda ita bid'a da kwai wanda idan yana aiwatar da bid'a in dai bid'a ba ta ahala shi zuwa ga shirka wannan idan kayi sallah a bayan shi babu wani lahi akan shi kuma shi ma idan yayi sallah sallar shi karbabba ce sai dai kurum lahin shi na bid'a ko kuma idan ya kasance yana sallah yana kawo wasu bid'o'i to wannan wajibi ne ka gaurace mai saboda babu bid'a a cikin sallah amma dai sallar shi wani bangare daban ko sallar shi a bar bid'a shi kuma a bar wannan kana iya bin shi sallah a hada ta wa'ansu daga cikin malamai amma dai mutum ya nisanta shine aula wallahu ta'ala alam sai malaye su gaba da cewa illa liman lam ya'lam hadasu illa illa liman liman la ya'lama hadasa illa liman la ya'lama hadasu nafsihi sai dai ga wanda bai san balalle yana da hadasi ba limamin ku ne ya zo ya limance ku sallah shi kanshi bai san da yana da hadasi ba yace walam ya'lamhu al-ma'mum hatta sallama kuma haka mamuwa ba sani ba da lalle limamin su yana da hadasi har sai da aka sallame daga sallah to shi idan ya sani fa innahu yu'iduhu wahdahu ko yu'idu wahdahu limamin nan shi sai ya maimaita sallar shi shi kadai amma dai su ma mun sallarsa ta riga yi tasha ko ya zo ya ce musu kai da sallar dan da muka yi ni wa da si gare ni su sallarsa tasha sallar limami ce ita ke wajibi ya maimaita ta saboda yana da yakinin yayi sallah ba tare da ba ba tare da tsarki ba ina fata an fahimta kinan da limamin zai kasance ya muku sallah a halin yana mai hadasi yana mai jaraba ko yana mai rashin arwalla ko yana mai rashin tsarki sai bayan ya gama muku sallah sai ya tuno ya ce assalamu alaikum sai ya tuno to a wannan halin shi wajibi ne ya maimaita sallar shi saboda wancan sallar da ya ba sallah ba ce ba fasida ce amma dai game da babu sallar su ta tahi ingantatta ce ubangiji ya karba insha Allah haka da Allah zai kaddara limamin nan naku yana cikin sallah sai da ya zo yana tsayuwa ta ƙarshe sai ya tuno lalle shi fa ɗazuwa ya yi kaza ko alwallar shi ta warware ko kuma a cikin sallar alwallar shi sai ta warware in ma ya kasance wannan iska ce ta huto me a lokacin nan mun sani yana ɗaya daga cikin abin da yake warware alwallar shi ne iska kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisin da yake tabbatar mana al-yaqin la yazulu bi shakk yake cewa idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikin sallar shi yace kada ya gaugawa huta hatta yasma sautan aw yaji rihan har sai ya ji karan abin da yake tunanin ya huto ko kuma ya ji iskar abin da yake tunanin ya huto idan ka ji ɗaya daga cikinsu to ka riga ka tabbatar a wallaka ta riga ta warware to a wannan halin mi za ka yi sai ka janyo wanda yake bayanka sai ya limance ku sallah ya ci gaba da sallah su ma mu sallarsa tana nan kaga sun yi limami biyu sallarsa tana nan dandagar ba ta lalace ba amma dai shi limamin na harko sallar shi ta lalace shi sanya da kwai ka'ida wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gindaya mana yake cewa waɗanda suka yi cancanta su tsaya bayan limami su ne ulul nuha su ne manyan gari waɗanda suka san kabli da ba'adin sallah idan sallah ta lalace suna iya gyarawa da za a ce limami ya huta ko ya bar sallah idan ya janyo wani zai iya limanta su ya ja su sallah kaga kuma mu da yawa mun saba wa wannan ka'ida hani idan an zo kurum kowa ne ma yake yi wani hacce mun yayi ya za a yi ku ba mu roman roman roman fadalar sahu na harko kuma wai mu bari wa'ansu su rinka zawa suna gabatar shi kuma shi da kai wurare wanda ya kamata a ce kaga bayan limami kamar misali yan tarbal wannan wurin inda limami ko da sallah take lalace me ya ce wani kurmi ya janyo shi ya janyo rigar shi ya sanya shi ya san me ya sanya limami ya wannan wani ake ba ake ba mu labari Allah ta'ala wai ana sallah ne limamin sallar arwallar shi ta lalace ya janyo na bayan shi cika tamun layya to ka gani inda ya san mine ne ka gani da jiki gaba zai yi kurme ya yi sallah kaga sallar shi ta lalace sallar limamin ta lalace yanzu sai dai ya nemo wani to idan ya kasance dukkan su inda musabba hukuncin wani kaga ai abura an waɗi Allah ta'ala shi dai abinda ne manzo Allah ya hukunta shine wanda suke bayan limami ya kasance wanda suka san alqur'ani ne ko wanda su ma idan sallar ta lalace suna iya daidaita sallah ko kuma ya wannan takan yi wata rana ya kasance limamin yana cin wani rudani sallar ta lalace mai shi ma ya gaza daidaita ta irin hakan tana faruwa limamin ya buga ya buga ya shigo cikin masallaci ya fara sallah yana da wa'ansu matsalolin shi wanda suke wuce kuma matsalolin sai su yi ta bibiyar shi a cikin sallah ya kasance sallar tashi ta lalace shi ma ya rasa ma ganewa ma ina ne ma ya buga ba daidai ba to ka gani inda hankalin a ajiye ya san me ya kamata a yi buhari idan da allah zai kaddara a gama sallar sai a ce mai kai kasa za ka yi a wa'inda suke ulun nuha kiran su za su tunatar da shi kaza ya kamata a yi a tare da ba an yi ta wani wannan ba so da yawa za ka gani limamin sallar ta rikice mai dukkan raka'ar da za a yi daga inda sallar ta yayi rabkanuwa har zuwa karshen sallar tunani yake wani hukunci ya kamata ya muku kabli zai muku ko ba da zai muku kun ne ya dogara da Allah yayi abin da ya wadata in an dace to in ma ba a dace ba ne ba a dai ta warware ko ni wanda ita ba adi tana tanubu manabal qabli tana mai gurbin kabli da za a ce kayi ka zo inda ya kamata ka yi kablin ba ka yi kablin ba sai ka sallame to kurin mai ka yi ba a danka shi kenan ita ta mai gurbinta abinda kawai sauki sai mala ya ci gaba da cewa wala ta siho halfa tariki rukunin sallah ba ta ingantuwa game da mutumin ko limamin da ya bar ɗaya daga cikin rukunin sallah ko ruku'i ko sujada ko kuma ya bar tsayuwa sai dai malam ya kawo istisna'i sai ke cewa illa imam alhaji sai dai limamin unguwarku ko limamin garinku ko limamin masallacinku wanda shine dama limamin kuratibi yace idza salla jalisan limaradin yurja bur'uhu ya ce idan ya yi sallah a zamne dalilin wata rashin layiya wadda ana sa ran yana cikin tirattaman zai warke a kanta ya ce to kaga an yabar rukuni tsayuwa ɗaya ce daga cikin rukunan sallah ya bari to kuma zama za ku yi mala ya ce fa'innahun yi sallu na wara ahu julusan mamu su ma sai su bar wannan rukunin su yi sallah a zamne yadda limaminsu ya zamna a zamne wannan ƙarƙashin mazhabin hanabila mu a mazhabinmu na malikiya shine labudda ya kasance limami idan yana da wani uzuri wanda idan limami yana da uzurin da zai hana shi tsayuwa to su ma suna da uzurin da zai hana su tsayuwa kaga a wannan kalkashin mazabin malikiya hede a canza wani a kawo wani a haka suka tahi duk da idan muka dauki wannan hadisan da suke tabbatar mana da haka akwai hadisin da imamul bukhari da muslim suka fitar da shi hadisin abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru hazwa inda yake cewa wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajba'u hadisi ne ingantacce bukhari da muslim suka wutar da shi yake cewa an sanya muku limami don ku yi koyi da shi idan yayi kabbara ku yi kabbara idan yayi sallah sai ku yi sallah har inda karshen hadisin manzo Allah yake cewa fa idza salla jalisan idan limamin ku yi sallah a zamne yace fa sallu julusan kuma ku yi sallah a zamne dukkan kawda wani ya yi sallah ya yi sallah a wannan wannan hadisin sai wa'ansu daga cikin malamai suke cewa ai wannan hukuncin hukunci ne wanda yake mansuhi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada wannan hukuncin ai yayi sallah manzo Allah a zamne mamun shi sun yi sallah a tsaye yawa kana haka ko lokacin da yake kwance bai da lahiya ya ce wa aisha murru ya ce ya yi umarni ya ce murru a babakarin falusalli bin nas ko umarci abubakar ya yi wa mutane sallah ya maimaita hasso uku abin da yi wa kana tsankanin aisha yarda allah shi tabbata a gareta da umuna hafsa yarda allah shi tabbata a gareta na kadda a sanya babanta a sanya babanki aka zo manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna kunna la'antun na sawahin yusuf lalle ku ɗan uwan annabi yusuf ne ba abin da kuke nema illa fitina aisha wata wata dubara ce iya dubara ta wanda in mutum in bai da hankali ba zai ya fahimci ba yayi ganin a'a kamar ana so a fifita wani ne akan wani ita kuma tana so ta tabbatar muhimmancin babanta da iya girman babanta da soyayyar da take tsankanin manzon Allah da babanta da girman babanta a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance yace kuma umarci Abubakar yi wa mutane sallah aisha ta ce wa manzo Allah babana idan ya shiga sallah kuka yake yi yana kukan nan a rasa ma gane miye yake faɗa saboda yawan kuka haka shawara manzo Allah mana a umurci Umar saboda umar Umar mutum ne mai karhi mutum ne mai mai mai rike kukan shi mutum ne wanda yana iya buga sanda yanda ya ga dama yana iya limantar mutane yanda ya kamata manzo Allah ya ce a umurci Abubakar yi wa mutane sallah ta dai maimaita dai manzo Allah ya ce a umarci Abubakar yi wa mutane sallah sai ta tashi ta yi wurin Hafsa Hafsa kuma ya umarce ya kin ji abin da shawarar da na bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sanya babanki ya limanci mutane sallah saboda babana baya iyawa gajiyayye ne zuciyar shi rauni gare ta daga ya karanta ayoyin ubangiji hawaye sai su he a rasa ma ganewa me yake karantawa dalilin wannan illa ki da yake cewa manzo Allah a sanya babanki yayi sallah ya limanci mutane sallah Hafsa ta zo ta hodiyo manzo Allah yanzu Allah ya ce murru a babakarin falusalli bin nasa umarci abubakar ya ta yi wa mutane sallah shi ne na manzo Allah ya ce lalle ku da yan ma annabi yusufa ne hausa na ce kin kai da kin baro ni akan abin da gabar nan manzo Allah ba komi bane ba ita Aisha da kai niyya da ta sanya ta yi haka kuma haka ubangiji ya dorawa dukkan mata mas'ala ce ta Allahu a'lam yake cewa a lokacin da aka umarci abubakar ya zo yana sallah abubakar yana cikin sallah kurmi yana ta zubar da hawaye yana ta kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto daga gidan shi lokacin da yake ita ce hutawar shi ta karshe da yi daga cikin gidan shi da ya huto ya tarar da abubakar yana sallah sai ya tsaya a gehen abubakar bangaren dama sai lokacin da abubakar ya ga manzo Allah sai ya dan jiyo baya manzo Allah sai mai ishara da ya tsaya a inda yake manzo Allah sai ya zamna a gehen abubakar sai yake sallah abubakar yana bi yana koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi riwayar da ta zo yake cewa a lokacin da manzan abubakar sai yake ma ladanci saboda muryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam batta daguwa na yanda yan baya za su shi abubakar sai yake bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wasu suka ce ai ka gani an ware sallah a tsaye da haka za a ci gaba da tsayuwa shi sanya malam nan ya kawo yake cewa illa an yabtadi'aha qa'iman summa ya'tal fa yajlis yace sai dai idan an fara sallah limamin naku ya fara muku sallah a tsaye sai wata rashin lahiya ta kama shi cikin shi ya kulle ko ya ji wata mutsiya ko wani abu makamanta haka wanda zai tilasta mai sai ya zamna yake cewa to idan ya zamna fa innahum ya'tamuna wara'ahu qiyaman yake cewa to a wannan halin su ma mu za su cika sallar su a tsaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da shi da Abubakar da mamun shi kaga a nan mazhabin hanabila sai suka hada wannan hadisan guda biyu sai suka ta yi a kan lalle idan ya kasance limami ya zo za ya yi sallah a zamne to kuma ma mu ku yi sallah a zamne amma ne sharaɗin limamin ya kasance limamin ku ne ratifi idan ya zo zai muku sallah to ku yi sallah ku idan ya zamna ku ba ku zamna amma dai ya kasance limamin nan wata larura ce ta same shi ana kyautar zaton yana cikin shan magani za ya warke amma dai idan larura ce ta dindindin ba shi ba hirar ya limanci a gaba ka kawo wani gurgu ga wanda bai iya tsayuwa ba ka ce ya limance ka sallah ba haka he suke cewa amma dai da sharaɗin ana iya yin sallah a tsaye limamin ku a zamne idan ya kasance limamin naku ya hora yin sallah a tsaye tare da ku sai wata larura ta sanya limamin ya zamna to ku za ku ci gaba da sallah ku kamar yadda ya wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hutawar shi daga gida ta ƙarshe ina fata an fahimta shi sanya idan muka dauka hada mafi rinjaye ita ce hadan mazhaban Hanabila amma dai saboda gushe duk wata shakka limamin naku in dai ba makwadaici bane ba sosai akan heya limance ku ba lahiya ka haƙura kai maka koma maku ka sanya na'ibin ka ya limanci mutane sallah a yi sallah gudun shakka kowa ya yi ta tsaye saboda babu su suna iya zauwa da rukunin tsayuwa kai ba ka iya zauwa da rukunin tsayuwa ka koma gehe an baka dama ka bi kai ma limami sai ka zamuna kai sallar ka in ma nuni za ka yi nunin ka in dai ka shigo masallaci in ma ba ka iya ba nunin ba in ma ba ka iya sallah a zamna ba ka kwanta a cikin masallacin ka bi limamin sallah an dauke maka komi amma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu yauni babu babu takura a cikin wannan addinin namu da haka aula gaskiya wada mafi rinjaye wadda a cikin ta akwai maslaha shine limamin idan ya samu kanshi a cikin wannan halin to yayi kokari na'ibin shi limanci sallah ko ya umarci wani ya jagoranci mutane sallah shi ya koma gehe ya sallar shi a zamne ko ya bi limamin da ya umarta ya yi ma mutane sallah shi ma ya bi shi a zamne wannan shi ne abin da ya yi kuma ita ce nake gani faɗa mafi rinjaye duk da mazaban hanabila sun kawo in ya kasance limamin baya iya zama limamin ku ne ratibi wanda na garin ku ne na masallacin ku ne ya zo ya zamna to in dai rashin lahiya ana kyauta zaton warkewa to kuna iya zama yana kuna iya zama ku yi sallar ku dukkan ku azam ne amma dai gudun shubha ko gudun shakka yayi umarci wani ya limanci wannan saboda ku mamun kuna iya zawwa da rukuni shi limamin ne baya iya zawwa da rukuni shi an mai rangwame tunda baya iya zawwa da rukuni ya koma kauye ɗaya ya bi limamin sai ya zai yi sallar shi azam ne kenan tunda ku kuna iya zawwa da rukunin da haka ku zo ku yi sallah a mazhabinmu na malikiya sallah bata inganta ba haka a nemi limami wanda zai yi tsayuwa amma dai faɗa dai wadda gaskiya in muka leƙa mazhabin dalilin hadisan da suka kawo suka haɗa kawunansu zan gani zan mu rinjayar da mazhabin hanabila sallah idan an yi ta a wannan halin sallah ce ingantatta amma dai gudun shakka mutum ya limanci ko limamin wanda baya iya tsayuwa ya sanya wani ya limanci mutane sallah shi ma ya bi shi sallah wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimta sai mala ya ci gaba da cewa wala ta sihu imamatu almar'a sallan mace ko limantin mace baya inganta sai dai da kwai can baya malam zai kawo da illa bin nisa'i sai dai ga mata ɗan uwanta da kwai hadisin da aka rawaito daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam Ahmad Abu Dawud haka Imam Tirmidhi sun kawo shi duk da Imam Tirmidhi ya kawo yake cewa qaribun min al-hasan hadisin yayi kusa ya kasance hadisi ne mai kyau amma dai hadisin da kwai balshi a kan shi saboda da kwai wata a cikin sinadin sun kawo da kwai wata tabi'iyya wata mace wadda ta gasa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da suka kawo sinadin suka ce tabi'iyya to ita tabi'iyya ba musanta ba tun da baka san mutum baka amshi riwaya daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ita a cikin isnadin kowa wanda ya rawaito hadisin mutum ne wanda an wasaka shi muna amsa hadisi daga gunshi ko malaman hadisi suna amsa hadisi daga gunshi shi ya sanya imamu at-tirmidhi yace wannan hadisin qaribun min al-hasan afwan imamu turmuzi a cikin littafin shi a cikin sunanin shi ya kawo yake cewa hasanun sahihun ya ce hadisi ne mai kyau ingantacce haka a cikin sahihu ibn huzaima shi ma ya kawo shi ya inganta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza zara rajulun qawm fala ya ummuhum ya ummuhum rajulun minhum yake cewa idan wani mutum ya ziyarci wa'ansu mutane to kadda ya musulmanci kuma ya ummuhum rajulun minhum wannan mutanen da ya ziyarta sawa'un da mata a cikinsu da maza a cikinsu ya ce to wanda za a sanya ya yi limanci shi ne namiji daga cikinsu ba mace ba duk da akwai wata riwaya wadda ɗaya daga cikin sahabiyat wadda ta zo tuburin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata umarnin ta ringa jagorantar mutane sallah suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata wanda ya sanya mata ya ba ta ladani wanda zai ringa mata kiran sallah ya ringa tayar mata da iqama take jin sa sallah hadisi ne amma dai da akwai ruwayoyi wanda suka zo wanda take yake nunawa lalle wannan matar ta keɓanta ne da yi wa mata 'yan uwanta sallah babu wani dalili kai ijma'un amaliyun wanda malamai suka kawo ba wani daga gun manzan daga lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hazzawa in ƙida asiru sahaba asiru tabi'in tabi'ut tabi'ina da wanda suka zo bayan su salafu salih ba wani lokaci da ka samu labari an ce ga wata mace wanda an sanya ta yi limanci duk da kai faɗa wadda take shaz wadda za ka gani wa'an sun sanya mace suna limanta da sallah suna kawo dalili akan wancan hadisin da muka kawo wanda manzo Allah ya sanya wata mace ta ringa limanta sallah har ma aka sa mata ladani suka ce to ai tunda an sa mata ladani ladani idan yayi kiran sallah ya zana ina zai yi sallah an ce ba shi kuma yake sallah shi a matsayin ladani yake suna kawo dalilai akan haka amma dai da kai hadisai wanda wawa an su riwaye wanda suke tabbatarwa wannan matar kurun mata ne yan uwanta kadai sai take take limanta take yi musu sallah a gani shi kuma ijma'i ya tabbatar mana kuma da kai dalilai wanda suke tabbatar mana lalle haramun ne mace ta limanci mutane sallah kai a rayuwar duniya ma an haramta mace ta jagorance ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'a baya yiwuwa mutane su samu dacewa a cikin al'amuransu su samu tsira a cikin al'amuransu na yau da gobe rayuwarsa ta yau da gobe idan dai suka sanya mace ita za su jagorance su dacewa ba idan dai kurum da za ku sake ba matan ku raga ba su za su ringa aiwatar da abin da suke so a cikin al'amurrukanku tsarin mulki ko tsarin tahiyar da gida ko tsarin tarbiyyantar da yara ko tsarin kaza tsarin kaza in dai zaka sakin ma mata ragama to har abara ba zaka taba samun dace ba wannan hada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka leƙa ka gani tajribar rayuwa ta tabbatar mana da haka duk lokacin da za a ce an ba su ragama to ya an samu ya an samu ya an samu ya an samu akasi a cikin tahiya saboda ubangiji ya yi ta akan haka ita ga tsarinta da aka dora ta har ya kai lokacin da za ta yi shaida aka cewa in baka samu ba namiji guda biyu ba farajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra wurin shaida aka ce maka wai idan wannan mata ka nemi namiji guda biyu su maka shaida baka samu ba sai aka ce to wajibi ne sai ka nemo wani namiji daya fa wannan namiji ɗayan sai ka nemo mata idan baka samu ba namiji guda biyu ba ka samu mata sai ka samu mata guda biyu namiji guda ɗaya ba don komi ba wannan mata in ɗaya ta mance ɗaya sai ta tunatar da ɗaya to irinsa za a ba jagoranci a idan ka ba da to tabbas ba za a samu tsira ba a cikin tahiyya al'amari ba wannan ba wai ana sabke musu kima su bane ko ana karya musu darajarsa a'a da kai su ma walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja su ma suna da daraja amma dai baya yiwa a hada mace da namiji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun ta'iba aw fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafiza Allah allati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'lakum fala tabghu 'alayhinna sabila idan ka dauki wannan aya ku tana nuna maka namiji shi akan mace yake wanda ubangiji ya ba shi dama idan ta zo ba daidai ba a buge ta a mata wa'azi a tsaurace mata daga wannan ai ka sani ai a saman ta yake ciyarsuwarta ta hiyar da al'amurrukan ta dukkan su yana karkashin namiji haka baya yiwa a meka mata raga ma a ce kurum ta yi abin da kika dama wallahi za ka yi kuka lan yufliha qaumun wallau amrahum mar'a wannan hada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka wannan da kwai riwaya wadda ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akhiruhunna min haisu akhirahunna Allah yake cewa ku jinkirta su inda ubangiji ya jinkirta su a ina ne ubangiji ya jinkirta su yace musu su dai su kula da kaza da kaza da kaza jagorancin kasa jagorancin al'umma limanci wannan ubangiji bai kaddama su ba sai ya jinkirta su yace to ku jinkirta su inda ubangijinku ya jinkirta su idan kuka ce za ka gabatar da ita inda ubangiji ya jinkirta ta to ka sani har abada ba za ka samu tsira ba a cikin al'amarinka ba Allah ya datar da mu shi ne nan mala ya kawo wala ta sahu imamatu almar'a baya yiwa mace kurum ta zo ta gaba gadi kurum ta ce ita ta limance ku idan kun yi salatukum fasida sallaku lalatattar sallace ba ta karbuwa ya ce wala man bihi salisul baul ya ce haka wanda yake da yayyan mutsari baya dacewa ya limance ku sallah sai dai idan ya kasance babu babu wani babu babu wanda zai zai mai gurbin shi ai ita sallar mai yayyan mutsari sallar shi ingantatta ce ai kaga idan muka dauki waccan ka'idar da malaman fiqh suka dora duk wanda sallar shi ta inganta a karan kanshi to idan ya limance ka sallaka kai ma ta inganta to madama dai da kai wani wanda zai iya maye gurbin shi to baya dacewa wannan kaga su ai mazhaban hanabila sai suka ce la ta sahu sallah ba ta ingantuwa wala na'am wala ta sahu wa man bihi salsalul bawl kene ka dauko wancan wala ta sahu ai sallah ba ta ingantuwa ga wanda yake da yayyan hutsari ya limance ka sallah amma dai idan ya yi ai hukuncin shi hukuncin mai istihada haka malamai suka yi kiyasi wace ce mai istihada ita ce jini wadda take da jinin rashin lahiya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka musu hukunci kina istihada ki kame gabanki na yanda biki bata ba biki bata wurin sallah ba amma dai a kowace sallah idan ta zo zaki zaki daddada arwalla shi ma haka mai yan hutsari yana da koda yana zuban mai kurum zai yayyawa ruwa ko zai wanke wurin shi kuma ya kasance a kowace sallah sai ya jaddada arwalla saboda bai san lokacin da hutsarin yake sakin mai ba yake kubce mai ba to irin su idan dai aka zo sallah to wannan bai kamata ba ya limanci mutane ba sallah ba idan dai ya kasance da kai wani wanda ya yi shi da kai wanda yake mai lahiya amma dai malam nan sai ya kawo illa illa bi mislihim sai dai kwatankwacin shi misalin tawaga ce ta masu yayyan mutsari yana a cikin su a janyo wanda a karahun likitabin lahi sai a kaddamar da shi ya jagorance su sallah ya ce wal ummi alladhi la yuhsinu al-fatiha kuma da wanda yake bobawa wanda bai iya karanta suratul fatiha ba a rabu ba boko a tare da shi baya iya karanta suratul fatiha shi ma wannan sallah ba ta inganta ka bi bayan shi shi sanya nan da ya kawo ummi shine duk wanda wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a na al-ummi an shaw an tsago shi ne daga dan uwa wanda bai iya ba karatu ba yanda ba shi ta aiho shi duniya haka har girman shi yake tunda ubangiji ya bayyana mana ubangijinmu shine wanda ya hutar da mu daga cikin cikin ma'aihiyanmu ba mu san komai ba ko da wani abin da bawa ya sani a lokacin da ka huto duniya baka san komai ba la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba shi sanya ake dangana mutum da al'ummi wanda har girman shi bai iya karantawa bai iya rubutawa bai san komai ba yake cewa to irin wannan wanda bai iya kyautata karanta suratul fatiha bai kamata ba shi ma ya limance ka sallah ba a ga wannan shi ma sallar shi lata sihu saboda manzo Allah ya karanta ya bayyanar mana la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba shi ya kama sai ya gaza kaita ko kuma aslan ma bai iya ta ba to kaga wannan bai dacewa ya limance ka sallah yake cewa aw yakhillu bi harfin minha ko kuma yana cinye an harafi daga cikin suratul fatiha a mazhabinmu na malikiya ko da harafi guda biyu mutum ya cinye a cikin a cikin a cikin a cikin suratul fatiha wannan ba ba wani lahi akan shi kana iya bin shi sallah amma dai idan baya iya zawwa da karatun suratul fatiha wannan haramun ne ka bi shi sallah wallahu ta'ala a'lam kenan za mu tsaya daga nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lare shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyaye da kakannu da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya tabbatar da mu akan sunnar shi kuma ya kashe mu akanta ya mana albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka ya yi wa kasuwancin mu da ayyukan mu albarka yan uwa da amin arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka